كتاب نزهة المجالس فقد حذر منها العلماء قال شيخ الأزهري في تحرير المسلمين
نعم شبه ومن الكتب المشحونة بالموضوعات والخرافات والإسرائيلية وأن أبن أنك تكاديوة كما ينزل jirgin ruwa da aka shahan cikin jirgin ruwa da kayayyaki ce asalin kalmar to wanda littafi na nisatul majalis cike yake da ɗimbin hadisan ƙarya wal khurafat ma tatsuniyoyi maganganu an ce khurafa lil fa'ida ga su malam Muhammad Su'ain Arabiya khurafa an ka ce asalin kalmar khurafa wani ne an ka doka aljanne suka dokai can jahiliya sai ya tafi ya ta ganin ajaib na aljannai to sai daga ba suka dawo da shi gida to sai yana ba mutane labari na ajaib wadda mutane ba su iya kama shi da wani labari mai ban sa ce ga hadisin hurafa ne wannan hurafan to shi kenan sai abu ya bi shi ana ce hurafat kore wannan saboda labaran kanzon koregi aka ce gore da waɗannan tatsuniyoyi na'am نعم والخرافات والإسرائيلية كتاب نزهة المجالس ومنتخب النفائس للصفوري متمن شام
قد شحنه بالموضوعات مما لا يدخل تحت حصر سم با كده شلمن داشي وفيه حكايات لا أصل له شنو يكشي مكما الأسف ما لم قصة دكا ولن قال التفن wan ga littafin ya zama kamar kundi gare su na sha ji cikin rediyo suna karatu cikin wanga littafin musamman in wasu anasi suka taho na buki rajab ko wani abu tunda in ka koma babin rajab na ga kawo hadisai sun yi ɗari biyu duk na ƙarya wanda ya yi wanka ran kaza ran rajab biyar ga wata wanda ya yi azumi kaza annabi Allah ya ce zai za a bashi kaza annabi ya ce kaza haka hadisai ne na ƙarya kuma littafin irin shi za a ga duk malamai ƙasa ƙarshi suka ji littafi ne mai munin gaske ga yanan ƙarin bayanin malamai وقال أبو الفيض أحمد بن محمد الغماري في فتح الوهاب yana da littafin fatul wahab a ciki da ya biyo ta harijin hadisi shine ya kawo ga magana
ومن ذلك نعلم حرمة القراءة في نزهة المجالس kaji a gaba ɗaya ce أيضا haramun ونحوها مما اختلط الباطل haramun فيه ne a بغير حيث karanta لا wani مميز littafi saboda ya hallada abun banza da abu mai ba ya rabi mai kyau da mara kyau نعم لأن الشيخ الإمام لأن الإمام الشيخ برهان الدين محدث دمشق Eh, شنع على قارئها خصوصا في مجامع الناس cewa a cikin jama'a karanta wani littafi tun lokacinsa kuma sai yi lokacin na raye a abin nan su mutanen sham ne sai yi na misira Na'am.
sai rigima ta kace mai sai ya aiko littafin da sun yi na'am وقدم جملة من الأحاديث للجلال الدين السيوطي يست- يستفتيه فيها فأجابه بأن فيها أحاديث واردة بعضها مقبول وبعضها فيه مقال ya dan ce ka ce wa adadu ha arba'un وعددها أربعون waɗanda حديثا a- sun zo ba wai ingantattu ba ne sun taho sun taho hadisan wasu ka- karbabu ne wasu abin jehowa ne ba so shi arba'in ba cikin wanda yake littafin hadisan sun ka kai a ciki sun yi dubu biyar ya ce to arba'in ɗaya ne ko su arba'in ɗaya ne, wasu akwai su asali wasu babu Na'am.
To amma saura su makala ثم قال وما عدا ذلك من الأحاديث المسؤول عنها فمقطوع ببطلانه duk banza ne ya ji sai ifa ya ce game da وقال الشيخ hadisan.
أبو شعبة ومما ينبغي الحذر منه كتاب نزهة المجالس فقد أفسد عقول العامة Rajiya ko?
بما فيه من الخرافات وأكاذيب to amma ma da asab ga yanan na قلت وقد فتن أكثر علماء هذا ال- هذا هذا البلاد بهذا الكتاب والحال أنه مليء بالأحاديث الموضوعة وما لا أصل له وكانوا يقرؤون هذا الأحاديث في الإذاعة للعوام مع الأسف مع- مع الأسف الشديد ومن أبض أبوابه الباب الأول في العقيدة الذي اغتر به بعض العلماء في هذه البلاد kamar wanga abdujabbar shaidani مم.
kusan dun- eh, wannan li- ya- ya ta kawo littafin aka nan mai raji sosai a kai Mm.
wannan babin bai da kyau na warfa yadda su abdujabbar irin suka liƙi na ƙoƙarin zagin salaf da wajen tabbatar da ah, istiwa'i da sauran sifat na Allah وفيه أكاذيب وتحريفات وتقول على النبي صلى الله عليه وسلم أيوة.
وأصحابه والسلف الصالح وأما بالنسبة للك- ل- لكتاب البركة فقد قال الشيخ محمد البشير في تحذير المسلمين ومنها كتاب البركة في فضل السعي والحركة للشيخ محمد الوصابي اليمني طالعته فوجدت فيه كثير من الأحاديث الموضوعة والمناكر العديدة ina waɗanda ta wanda shi malam ya koma ma su ne na nika da rasa harko ka san matsayinsu littafan waɗanda shi malam zai faɗi cikin littafinsa وأما كتاب الكبائر المنسوب إلى الإمام الذهبي مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة والحكايات والقصص الواهية فليس من تأليف الحافظ الذهبي في الحقيقة وقد ثبت عندي أن أكثره إن لم, أق... إن لم أقل كله منقول من كتاب ابن حجر الهيتمي الزواجر عن اضطراب الكبائر littafin mujalladai na haitami ya zo baya نعم.
na hajar haitami dan ana almakki ba haitami ba haitami daban haitami daban to shi ya- yana zawajir Eh, ta wannan ba alaihi amma shi ka kawo to na koma gaskiya duk galibin da a cikin wancan littafi in ka koma cikin zawajir za ka gan shi nan bin nas nas abin abin nan shine an kasa to shine aka ta ɗaukowa cikin wanga azwajir sai ana sa cikin littafin Imam Zahabi tsakanin Zahabi da Haitami akwai kusan sai da shekara ɗari نعم.
tsakani kaga da haka kawai masu bugu ne suka yi wannan ɗanyen aiki na'am قال الشيخ مشهور في كتابه كتب حذر منها العلماء في شأن هذه الطبعة هذا الكتاب الشاعي المنتشر مكذوب على الإمام الذهبي وقد بينت آه، آه، وقد بينت في الكتب المن بينت.
بينت في كتب المنحولة shi na shi ɗin cikin wanga littafi na kutu hazara to sai ya- ya yi babi kutun waɗanda an ka ɗebo na wani na wasu an ka jingina ga wasu wanda ba su suka yi ba shi ne ka nuhi أن للذهبي كتابا بهذا العنوان Eh, ولكنه لم يصدر إلا من قريب وقد من نعم، الله نعم.
علي وعملت على تحقيقه ونشره وهذا التحذير من الطبعة المتداولة الش- آه، الشعبية المليئة بالقصص والآثار والحكايات التي فيها تكلف آه، تكلف تكلف takallufun wa- والوضع عليها ظاهر بخلاف وشجاعة الكتاب المتعلم الحقيقي دون للإمام الإنسان.
الذهبي na ta mamaki wasu yan uwa na ji ciki suna karatun shi cikin sunna tv ko wasu littawai na ta mamaki ba su kula da littafin da ya kamata ba suna kawo ɗin kayoyi gaskiya kuskure ne bai kamata a ce wanga da agga hannu ana karanta shi ba kuma ana jingina shi da tsari tunda alhamdulillah ga su ba su ƙoƙarin bincike sai kawai dai a- abin nan na'am فإنه لم يحو بين ال- بي- بين بين جنابه إلا أحاديث مرفوعة صحيحة أو حس أو أو حسنة ma'ana na gaya أو ma cikin ضعيفة littafin ضعفا يسيرا zahabi na na gaske to babu komi ciki sai hadisai marfu'a annabi ya ce wani ke ingantattu da hasana wasu kuma sashen su da ifai ne amma da abin yasir to shi asalin littafin kaba'ira na imamu zahabi amma ba waɗanda hikayat da wasu abubuwa ladifa da sauransu duk babu fakat takallama alaiha وقد تكلم عليها صاحبها على وفق منهجه وعادته رحمه الله تعالى وأجزل مث- آه، مثوبته.
مثوبته dan ji wannan magana mashhur ce ومما اعتمد عليه مؤل- آه، مؤلفنا كتاب بدر الزوجين ونفحة الحرمين على مذهب السادة المالك- المالكية للشيخ أبي بكر حسن الكشناوي
alkasada ال- الكسادوي رحمه الله دار الفكر kasada wancan garin ko kasada مم.
eh kasada mutumin kasada ne cikin katsina eh ألفه في معرفة أحكام الطلاق والخلع وال- والزواج وما يتعلق بذلك كما في صفحة shi da kai ne ya faɗa cikin littafin ولا علاقة له بالأحاديث النبوية ولا شرط أن يكون wala sharaɗa ولا شرط أن يذكر الصحيح منها بل الشيخ كأمثاله من الفقهاء لا يتحررون الصحيح من الأحاديث haruna لا يتحرون الصحيح من الأحاديث ba su kirdadu مم.
bal yasku بل يذكرون كل ما abba ما هب ودب duk abin da ya zo musu haka kawai kwarar ويجمعون الغث وسمين ولا يحل أن ي- أن- أن يعتمد عليه في صحة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من فن من فنه وهذا بعض كلام العلماء في هذه الكتب ومن هنا ندرك آه، بعد دعوى المؤلف رحمه الله أنها مردودة غير مقبولة ولما رأيت ذلك وأنها مردودة وأنها مردودة وأنها مردودة غير مقبولة ولما رأيت ذلك عزمت على تخريج أحاديث الكتاب وتحقيقها صحة وضعفا ليكون عونا على قراء على قرائه في معرفة درجة أحاديثه ليكونوا على بصيرة على بصيرة من أمرهم لئلا ينسبوا ينس- ينسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل آه، فيقع في الهلكة وقد كنت علقت بيان, بيان درجة كل حديث قبل الدرس على حاشية نسختي من الكتاب منذ أكثر من عشرين سنة yanzu talatin sana kai talatin wanga wanga daba ta dan ta harko ce yanzu an yi shekara goma
قبل دراستي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ثم يسر الله لي بعد ذلك مراجعة العمل وزدت في التخريج ون- و- ونقلت أقوال العلماء وعدت النظر فيه مرة أخرى ثم وقفت في هذه الأيام على تخريج على تخريج لهذا الكتاب المسمى بطريق الجنة في تخريج أحاديث البغية bugiya بغية للشيخ أبي عبد الرحمن آه، dusawa dusawa wanga الدوس- الدوسوي
wanga gari ko نعم للشيخ أبي عبد الرحمن الدوسوي إسماعيل بن آه، آه، أكيبو أكيبو بن أحمد بن جبريل من جمهورية النيجر الطبعة الأولى والثانية ورأيته قد بذل وسعه وجزاه الله خيرا وهو من أحسن تخريج لهذا الكتاب yanzu وقد lokacin ba تفز- dan uwa an ce yana shan niyami yana na rayu نعم shi wanga mai littafi an ce yana shan niyami an jiya ne muka magana da yan uwa ko an ce yana nan yana niyami Na'am. Ya kai littafin can Sokoto lokacin aka kawo min littafin na saya. Na'am.
فقد استفدت منه فجزاه الله خير الجزاء مع بعض الأوهام وقع فيها كما آه، سيراه القارئ وبعض ما فاته تخريجه وقد بسط في تخريجه ولكن تخريجي سيكون وسطا إن شاء الله إن شاء الله تعالى إلا في بعض الأحيان طولت فيها لحاجة إلى ذلك ثم وقفت على تخريج آخر لهذا الكتاب آه، المسمى بالملخص في تخريج أحاديث البغية للشيخ عبد, الرح... آه، عبد الوهاب بن عثمان Sa'ira.
سيلا الباماكو ال- الباماكوي المالي بلدي المؤلف Baladin mu'allim.
بل- بلدي المؤلف وهو تخريج Ɗan جيد malami.
وإن كان مختصرا وف- آه، مختصرا وفاته تخ- آه، وفاته تخريج بعض الأحاديث ولم يتكلم عليها واقتصر جدا في بعضها فجزاه الله خيرا وكل هذا يبشر بخير في هذه البلاد Wannan wani alkhairi. ne.
يبشر بخير في هذا البلاد Ƙasar tamu wani wagga kwala ga sha'ani.
فقد صار علم الحديث لا سيما التصحيح والتضعيف أمرا أمرا عزي أمر عزيزا معدوما
Nasiyan.
نسيا مناسيا Mansiyan.
نسيا منسيا قبل هذا الزمان كما ذكر آه، ذلك الشيخ عثمان بن فود رحمه الله في مقدمة كتابه الأسانيد الفقير وقد سميت هذا التخريج بإرشاد شيخنا الأستاذ الدكتور محمد الثاني عمر كانو حفظه الله وأرعاه إتح- بإتحاف المؤمنين بتخريج أحاديث كتاب بغية المسلمين وكفاية الواعظين والمتعظين وقد زدت ذكر الصحابي الذي روى الحديث بين القوسين لزيادة الفائدة وأيضا لم أذكر مع الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما آه، بخاري ومسلم غيرهما معهما إلا لفائدة أو إذا ذكره المؤلف وقد خرجت الآثار في هذا الكتاب مع أنه ليس من شرطي ولكن لزيادة فائدة للقارئ لهذا الكتاب ومن أجل التيسير على قر- على قراء هذا الكتاب فقد ذكرت خلاصة حكم كل حديث بجانبه Akwai alif da lamnin ko. Alhamdu.
نعم.
Hmm? Ko bacci ka فقد ذكرت خلاصة Ya الحكم kamata a ce akwai alif da lam.
نعم Wannan ziyarar fa'ida.
نعم Ko ya kamata a sa alif da lam.
فقد ذكرت خ- آه، خلاصة الحكم كل حديث بجانبه من الأحاديث صحة وضعفا وجعلت تخريج آه، تخريج وجعلت تخريج في في الحاشية لطلبة العلم الذين يطلبون التفصيل na yi ƙoƙari kawai in faɗi hukunci ke amma mutum na sani ya zama da ihi ko ya zama ah, sahihi to ƙasa sai ni ni ɗan buɗe bayani amma abinda buhari da musulun suka hitar kawai zan faɗi a kharajihu babi kaza da kaza نعم don littafin bukhari da musulun to malamai sunna sun tafi dukansu hadisai su shadaddu dukansu tabbatattu ne aka ba wani bukatar wa in masu hukunci dama da hukuncin suke wanda za ku gani والله أسأل أي- أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ويتقبله مني وأن يجزي شيخنا بروفيسور محمد الثاني خير الجزاء لمراجعته للكتاب وتوجهاته الأ- آ- القيمة وتقديمه للكتاب وكل ما قاله حفظه الله في تقديمه فهو أولى به وأن ينفعني وصاحب, الكت وصاحب الكتاب ومن نظر فيه أو قرأه في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yanzu kun ga wajen shekara goma sha ɗaya ko نعم
shekara dubu da ɗari hudu da talatin da hudu a zuwa na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas ko kun shekara goma sha nawa sha hudu da yin aikin
بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول عثمان بن أبي بكر الجني أصلا الفلماني مولدا البامكي موطنا قد جمعت هذه الآيات والأحاديث الصحيحة في الترغيب والترهيب طلبا للثواب kaga hadis iya ya ce kaga ma bai iya kiyayewa ba
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم وسميت الكتاب نعم، بغية أقر- المسلمين أقر- وكفاة أقر- الواعظين والمتعظين ga ruwaya akwai khairun laka na ka gani نعم إيه.
rajulun wahidan khairun laka مم.
nan bai sa laka ba ko نعم بسبب Mm.
وأطلب ممن حصن خيمه وسلم من داء الحسد أديمه أن ينظر بعين الرضا والإنصاف لا بعين السخط والانتقاد وبالله أستعين وعليه أتوكل وإليه أنيب a khulqi shine khaimuhu wasallu min da'il hasad Mm.
adimuhu ya tsira daga ciwon hasada wanda ya dawama da shi نعم. فائدة قال عطاء بن يسار عدد سور القرآن مئة, مئة وأربع عشرة سورة وعدد آياته ستة آلاف آلاف ومئتان وست وثلاثون آية وقيل عدد آياته ستة, الآ- ستة آلاف وستمائة وست وستون آية وعدد كلماته سبع وتسعون ألفا وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة وعدد حروفه ثلاثمائة ألف مائة ألف وثلاثة وعشرون ألف حرف وخمسة, و- وخمسة عشر حرفا على الصحيح تم ذلك نقطه مائة ألف وتسعة وسبعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وأربعون Wannan aiki ne شكلاته ثلاثمائة وصلى.
ألف وأحد وأربعون ألفا ومائة وثمان وعشرون انتهى عن السيوطي ga talige sai nayi kasa karanta shi wala أخرجه arabu.
ال- نعم ولا أره عند السيوطي في الإتقان في علوم القرآن wannan magana ni na diba ban gani ba cikin itikarin fi'lu ne ya kamata hito wannan ma huwa وإنما هو عن ابن عباس مختصرا magana ma ta وفي- da abbas sai ba ta al'a'u ba نعم وفي مناهل العرفان shi ma للشيخ littafi الزرقاني قال Zurqani akan ulumul qur'an ملاحظة قال السخاوي لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة ba ta fa'ida ce ba sai wata لأن magana ذلك من من إن, إن أفاد فإنما يفيد في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان kan shi wanda in ma akwai wata fa'ida ga littafin da za a kare a rage akwai qur'ani la ya ce والقرآن لا يمكن فيه ذلك
ba da mun bayyana dai wala min khalfi Na'am.
to me ya fa'ida alquran la yankun bi ta ka magana ma ba a gani inda sayudi wadanda ya kamata a ce sayudi ya kawo cikin itikan filin kura da ya zo yana magana duk da abuwa ne malamai suna kawo wadin wallawa وجوب معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وفي الحديث القدسي فاعرفوني قبل أن تعبدوني فإن لم تعرفوني فكيف تعبدوني لا أصل له قالنا مغنى كسكرنت نعم لا أصل له وقد ذكره الشيخ آدم عبد الله الألوري في كتابه الفواكه الساقطة على على أشعار مشهورة لدي أهل العلم بنيجيريا والتاهين أن شيء آدم إلولو أنه نعم بلفظ فاعرفوني قبل أن تعبدوني ولم يم ولم ومن لم يعرفني فكيف يعبدني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني وزاد الشيخ محمد بن أبي بكر إكرام في كتابه شيما وأن الناجية خمسون فريضة أنا خمسون فريضة ونك أرمين أنا سيدش فقال وفي الحديث الرباني فاعرفوني قبل أن تعبدوني فإن لم تعرفوني فكيف تعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد وما أريد أن الجن والإنس إلا ليعبدون هكذا وليس لهذا الحديث ذكر ذكر في كتب الموضوعات ولا في كتب الأحاديث المشتهرة ولا في كتب الأحاديث القدسية وقد سئل العلماء عنه فلم يعرفوه وانظر زيادة البيان في كتاب تحفة الأخيار في معرفة ما لا أصل له من الأخبار cikin latifa وهو مطبوع a lokacin Sheikh Al-Hassan almajina albani muna ɗalibai nan Madina to ni ban samu gani ne ba sai wani dan waka ce mu ya shigo Madina sai ni ce Allah ta tambayin mawan ga hadisi to suke ce yace yana kan hadisi a farika ne na kuje ko Allah sai ya ce ji hadisi a farika ne to za a yi ni ce to ma ina ina ina yan Najeriya ne tunda da waɗanda malamai da yan Najeriya ne haka ya shahara wanga hadisin kuma babu shi ba a rihuni kablan tabu ɗan lan taru wa kai ba tabu wanda kishi wanga ya shiga da ya haifar kan da yau da ya ci haka alhassan Allah shi kansa almajin albani aka ya ci shekara ashirin ko talatin da an ka tambaya akan hadisi amma dai ban rubuta ba kawai dai na ishara cewa an tambayi malamai daga yana cikin kaga matsalolin banga hadisin duk gashi na shahara ga bakunan malamai masu wa'azi ma an ka tashi sai ka ji ana ai annabi ya ce cikin kursi to babu shi
النهي عن الشرك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة na akwai ladifa wajen fassara ko ga magana na za ta koma yace fa ma azala yukarrura ta qulna laitahu sakata laitahu sakata sakata amma za takara ya tamil zai tafi sakata aidan kuma za ka akwai maganganu cikin wannan kuma koma sharhin wanga hadisi za ku ganshi cikin buhari muslim na وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم عن عثمان بن عفان wannan ƙari na shi sa na sabu da kausayin kulura نعم wanda ƙari na sa kawai tun da bai faɗa sahabin hadisin ba sai na garin ƙarin fa'ida ka san hadisin wani sahabi ne wani sahabi bakara ta sai ni sabin kausayin shi ma usman bin affan haka cikin asalin littafin malamin babu wannan ƙari amma don dai mutum ya san hadisin wani ya tashi bincike na وقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي ذر التحذير من الرياء وهو نوعان قصد غير الله مع الله بالعبادة وقصد غير الله فقط بالعبادة قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال تعالى الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال تعالى مخبرا عن المنافقين قال تعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا قال تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسير من الرياء شرك رواه الطبراني والحاكم عن معاذ بن جبل nasa da if ah, kuma ga tahrijin da ni نعم wannan hadisi yana cikin hadisan da malamai wasu sun hassana shi gaskiya amma ni ga bincike na dai ya nuna hadisi ne da ifi kuma wasu malamai da yawa akwai isa ibn abdurrahman wanda ke maturukul hadisi ne Ah, ya samu taba'a amma da ifa ce amma ga wasu littafi hakim lakin sa kada fihi isa ibn abdurrahman ga wasu ɗin sai an kai zaton hadisin hanya guda laya lautike inda kun karanta za ku gani shi ne ka cewa a wafi ya abdullahi misali katin lais wa huwa da'if wa khulasa fa inna al da'if haka irin wannan ishtihadat ne waɗanda ana karɓa ga mutum gane wani hadis shahid min hadisi ibnu umar shine shahid din amma da'ifi ne to in ga ruwaya ta maturuki ga ta da'ifi to ba la ta kawa da'ifi da tsifi ne na'am وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء يقول الله تعالى يوم يجازي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء رواه أحمد والبيهقي وال- والطبراني عن محمود بن لبيد akwai wanga lafazi da mala ya kashi ba haka yake wajen su ba labzuhu indahum inna akhahu ma akhafu alaikum ba iyakum ashirkul asgar ba نعم ruwayar ba haka take ba gani na yi alama labzuhu indahum inna akhafu ma akhafu alaikum shirkul asgar sai ya haɗi can qalu wa ma qalu ya rasulullah wa ma shirkul asgar Na'am. وقال صلى الله عليه وسلم bi durqihi eh من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به رواه البخاري ومسلم والترمذي malamai suka ce man sama'a wanda yana don ajiya ranar tashin kyama za a tara halitta a a ce to ga abin da ya na riya ko ya don riya za ka can ya wanga hadisi an tashi hankali can lahira za a tara mutane haka Allah ya sa mu da shi وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى nan na yi tambihi can da ya ce wa tirmizi wahami ne mai littafi can na ta ina ce a kharji buhari wa muslim wa kawai tirmizi wahamun da ya kharji tirmizi wani ma a kharji ibn maja sai ya kuskure izuhud wanzu tufatul ashraf ta mizzi shi mizzi littafi tufatul ashraf littafi ne ɗalibi yana da bukata ta duk hadisan da malamai kutubu su taskaroto zai faɗe shi wani babi ne wani littafi ne da ramzi zai yi daga duk wanda baka ga inda kutubu sita ne in baka ga mizi ya ambace shi ba to wahami ne saboda littafi ne an yi hidima gare daga nan ambaton turmizi ya ta da shi wahami ne ibn maja ne littafi ne mai kyau na ji mujalladi goma sha wani abu ne yana da kyau ɗalibi ya samai sai an daure an yi da kuɗi an sai da tawai eh kakka ta kuɗin bugun waya ka tara su sai na'am wa qala Wa inna ma sallallahu zakarar alaihi wasallam Tirmidhi, ban iya bace wani ma zakarar tirmizi ɗarfuhul awwal ma hadis ibn mas'ud wa ma sani isahibu ɗariƙar janna wanga ɗan uwa Hmm.
ɗan doso da ya zo shi sai ya ce min azul hadis ila musulun min hadis ibn abbas fa ajib لأن الحديث متفق عليه ما حديث جندب بن عبد الله shi ya kamata ya roto shi ta jindub sai ya roto shi ta wajen na abbas ya yi azumi kuma ha- ha- hadisi shi sani nan bai da kausan sai sa shi jindub na abdullah to shi ne mutumin alayhi ba ka zuwa ga hadisi in buhari sun suka roto shi ka tega wanda buhari ka ɗaita ko musulun ga ƙa'ida kuskure ne eh duk ƙa'idoji ne to shi dan uwa sai can ruwa dan Abbas wanda kawai musulun ya kaɗe ta alhali ga ruwa Buhari musulun kuma duk lafazi ɗai to ne ya kamata ya azu na وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم عن أبي هريرة فرضية الصلاة والنهي عن تركها قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وقال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر رواه الترمذي والطبراني عن أبي هريرة hadisi ne sahihi ga nan na dogon tarihin sa da don haka dai malamai kuma sun inganta shi da yawa. na'am وقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة رواه النسائي عن عبادة بن الصامت can na yi tambihi ga waggar waya da ya ce rawahu turmizi wa ɗabrani an kun lura ban kawo abin nan ɗabrani ba in kun lura ga tarihin sai ni ce turmizi wa nisa'i wa ibn maja wa ɗaya da si saboda kuskure ne aza azuwan ga hadisi ga ɗabrani kuskure ne shi malam ya yi shi ne naka cewa a nan ƙasa can tambihun in kun lura shahi na 27 a nan tambihun azul hadis ila abi dawuda a kama fa'alau sahibu ɗariƙar janna ana ya tsalle yau na shi dai ne go eh na shi wanga ɗan wafihi nazar ya ya- cikin yasa abu dawuda ya tada hadisi na ma a kharja حديث أوله فقط ولذلك لا يعزه أحد من الحفاظ إليه بهذا اللفظ وكذا عزه المؤلف الحديث إلى الأبراني وهم وإنما أخرجه الأبراني في الأوسط أكوي قائدة الأبراني ينالته قد أكمية معاجم ثلاثة ينال الكبير ينال الأوسط ينال الصغير to malamai suka ce islahin malamai idan an ga ce rahu ɗaurani an kai shi to ana nihin alkabir ga ƙa'ida amma in ba alkabir dole sai ka yi ƙaidi cikin ausat ko fi sigir to wannan kaga sai wanda ya kiyaye don wai wanda ya sai islahin can zai je wajen kabir sai ya je bai gan shi ba amma da ya an ƙayyade an ga ce fil ausat tunda shi kabir yanzu an buga mujallidi 20 amma yanzu ba a samu wasu ba kawai wasu an ka samu bayan wanda ya buga mujallar ishirin yanzu wasu mutanen riyad sun samo wasu da shi wanga ya buga ishirin bai samu ba suka yi mujallar uku manya kuma har yanzu akwai itimanin har yanzu hadisan ba a samu shi na abu hurairar gaba ɗaya ma ba a sami shi sai duk abin ya zama abin don haka littafi ne mai yawa daga baya sai ausar daga baya sai sagir wanda mujalladi guda to ka'ida in za ka yi azuga dabrani in ba cin kabiru sai ka ƙayyade ka ce dabrani fil ausar aw fil sagir to nan sai idlaqinsa shi wannan ɗin mai wanga littafi shi ne ka tambihi cewa wannan babu shi a cikin kabir ina ma akhrajahu fil awsat la kama dalakahu mai hadis anas nahu la mai hadis abu hurairah wannan ya ce ai to to ai abu a kaida ce ko da ilimi da irin abin da yace tunda aikin yawa gare an ka an ka ce maka kaza ka ce kai kana iya kwanuka ko wata kana fida hadisi ba kai shi guda Laka nasiya ce ko shi a rugwa-rugwa ma'ana aishi tirin-tirin nan.
Waƙwale sallallahu Alaihi wasallam.
Kuma ga hadisi ingantacce ne, sai dai akwai maganganu da wasu suka yi ƙoƙari su yi na suka hadisi. Sosai akwai wannan ɗan uwa cikin mai a sahihu abin nan wannan suna ne, kitabu abin nan fiƙihu sunna, sahihu fiƙihu sunna. Ya yi ƙoƙarin Abu Malik Kamalu Sayyid Salim ya yi ta'aliki ga ta'azimin ƙarar sala na maruzi ya yi ƙoƙarin duk halka hadisin ya ɓata shi kuma wanda magabata sun inganta shi ibn abdulbar da sauran malamai abin hajar ma ya inganta shi yana cewa wa min aqwa ma yasradul bi ala adam kufrihi saboda matsala ce ta kafirta mai sallah shin kafiri ne ko ba kafiri bane to sai ta zamanto shi kawai shi kamin ɗin yana ga na san cewa wanda ya bi sallah kahiri ne kai tsaye kaga cewa ham salawat da wani la'ala libad man ja bihinna dai da min hunna shay'an istighfafan dare na haƙinna kala inda la adam idkhul janna kaga to ciki ya nuna ba kahiri bane cikin cikin hadisin ma ya bayani sai ce ni ce wata mamuhu ومن لا يأتي بهن وليس له عند الله أحد إن شاء عذبه إن شاء دخله الجنة to nan magana take hadisin malik hadis shi muwadda da sauran manyan malamai kuma duka manyan malamai magabata sun inganta hadisin eh to amma shi ya ta kokarin kuma yana da shawahid hadisin sinadai masu inganci amma ya kokarin dai sabbata hadisi amma dai bai isa ba وقال النووي في مجموع حديث صحيح وقال ابن ملكن في بل منير هذا الحديث صحيح أغني وما قاشنا وذكر عرف منه وصاه أيضا حافظ السخاوي بأجوبة مردية بما سئل السخاوي عنه من أحاديث النبوية وقد حديث إن قد مسألة تكفير ما يصلى وانا وانا مسألة شيء مهوادي أما دي بكما تأشكو دي شيء حديثي بقى in ma ta wuri zai mai amma bai yadda a fashi ba da ƙarfi da yaji na ga hadisi ne tabbata shi kuma ka ji ba za ka gama wa qala sallallahu alaihi wa sallam man jama'a baina salatayn min ghairi udhrin faqad ata baban aziman min abwab al-kaba'ir rawahu al-hakim an ibn abbas ma wannan hadisi ya shahara sai da hadisi ne da ifin jiddan ta fara da bi husainu na qais abu ali arahabi al-ma'ruf bi khashan وهو ضعيف عند أهل النقل لا تج بخبره وقيليا فدهاك ابن هبان ودهاك سمجروهين ابن الشاهين ياجز كي نصر المنصور دكا ومن أبي البر دم لم يسوى أنبتا قال المناوي في الفيل وكما ابن الجوزي بوضعه ابن الجوزي حديث قرياني أما نوزع بما هو تعصب للمسند حديث دي دي جدا يكوبا موضوعي با إيه
وقال صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه أبو داود والنسائي عن بريدة بن الحصيب kaga shi ma ga wanga hadisi ya inganta kuma hasan ne kaga shi ma ce man taraka faqad kafara shi ma wajen fiqh za a tattaunawa kufur ya kharuju minna aw la kufur duna kufur wannan kuma kaga wani karatu ne can daban na
الوضوء وغسل الجنابة وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة shi ma wanga hadisi an dogon maganganu akai wasu da yawa malamai sun da'afa shi wasu sun hassana shi ni na tafi ga hadisi ne hassan kun ga na sabha nawa wajen uku ko hudu kusan hudu akan saboda magana ta yi tsawo da yawa amin abin sheba ya ce sabata inda na kaga cikin mutukaddimi ne aka akwai Allah ji kan wannan abu sakal hoyini Allah gabata musu yayi risala ga hassan hadisi akwai dai malamai da yawa sun abin hadisi yana da hanyoyi wanda yake can ina cewa daga ƙarshe wa qala ibn kasir fi tafsirihi wa tustahabu fi awwal wudu bima fi musnad imam ahmad wa sunan nurat abi hurairah sa'id ibn zaid wa abi sa'id marfu'an fa zakarahu ثم قال هو حديث حسن وقال في إرشاد الفقيه قلت وقال هو من طرق أخرى شد بعضها بعضا هو حديث حسن أو صحيح قال العراقي في محجة القرب إلى محبة العرب هذا حديث حسن وقال شوكاني في سيل الجرار قال ابن كثير الشاك يرقو يشد بعضه بعضا هو حديث حسن أو صحيح لك معلومة إنجنتاجي ابن عبد الهادي الماجد ابن تيمية cikin taliki ne akan ilimin abi hatim yace laka al-azhar an al-hadith fi zalika bi wujud urqi hasan aw sahih wa qala ibn sayyid an-nas fi sharh tirmidhi wa la yakhlu hadha al-ba min hasan sarih wa sahihun ghayr sarih to dai wannan shi yasa yaran ja wuri na cewa hadisi ne hasan zai majmu' urqihi don wanda yadda a bashi ba mamaki don wani dan wani ina ji an ce yayi wani abu a rubutu akan wannan ba matsala matsala ce ta mika gani da abin da aka gare ka eh dama haka kawai nau'i na ishtihadi amma dole ka dogara ga abin da malamai suka tafi to ni dai na tafi akan hadisi ne hasan mustahabbi ne in za ka alwala ka ce bismillah kawai da mai risala ya kawo duk da yake ya kawo sabani na'am فقال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ أخرجه البخاري ومسلم ya yi wahani cikin wannan azu azul hadis bi hadha laf in farada bi ikhraji muslim wanga lafazin la tuqbalu salat lan yakhrujuhu buhari dun buhari an abi hurairah inna ma akhrij buhari wa muslim bin la tuqbalu la yaqbalu allah salatan salata ahdikum idza ahdasa kaga shafin ba wannan la tuqbalu salatu ma ahdasa daban la kabul la salata ahadikum idza hadisa ta tawadda kaga daban abun sai an yi keke da keke ko da abun ya inganta to a isa shi inda ya kamata dole sai an kula na'am وفي رواية لا يقبل الله صلاة بغير طهور wata ruwaya wata mam wala salatu min gulul ko ma ma afrad muslim kuma ko har bai ta da wannan lafazin ba wata ruwaya eh an ibn umar kuma daga hadisin dan umar ولا يخرجه البخاري قال عبد الوهاب اشبيلي في الجمع بين الصحيحين واللتاهي مهمنشي اشبيلي wannan Spain ya littafi a jama bai sahihain ya tara Buhari Muslim yana yana ambata zai ce wanga hadisi a kharjuhu wala ya kharjuhu Muslim yana cikin littafin da ka taimaka ma dalibi ya haddace shin wani ne Buhari ya hitat wani lafazi ne Muslim ya hitat ina ne suka hatu to shi ne a jin obin sujjai mujalladi hudu ne manya to a ciki sai ya ce ga wangar waya walan ya kharujul buhari aidan hadal hadis ka gani to haka in farad mihi muslim ai malik taho yanzu hadisan da bukhari ya kadaita da su daga muslim hadisan da muslim ya kadaita da su daga duk am akwai su da tahon to yanzu abu in kai sa kanka duk zaka same su ba shi yasa ka so yanzu ba uzuri irin da daga abubuwa nan in mutu ya haka dai wakar waya la ya kamar la salatan bigar da wuri wannan in fara da muslim na وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره na وقال رسول الله صلى الله عليه bai وسلم bai faɗi wanda ya da shi ba san shi sakata ta kharij da mu'allif da hadal hadis la'allahu min al-dabi suna wajen bugu hanka don bai faɗi wanda ya da shi aw adafa ko ko adafi yayi ala takhrij mutaqaddiman can baya ya hatame sai dai hadisin akhrajahu muslim an Uthman نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل wannan alkunya ce ana so ga harkar kunya musulunci ya karanta da kunya sha'abiha arba ma'ana kawohinta hudu ma'ana kinaya an jima نعم na'am أخرجه البخاري ومسلم وزاد مس- وزاد مسلم وإن لم ينزل عن أبي هريرة Eh, wannan shi a ƙarewa zaɓi musu wa'illan yanzu نعم mutu ya sadu da iyali ko bai yin zali ba to dole ya wanka Eh, in fara da bihi muslim haka ɗin kawai da ya ce Eh, wannan na cewa abdulhaka shibiri ya aljaba ya ce lan ya ƙul buhari sun ma yanzu wal'amur kama ƙalin ma'alif wa zaɓi na ƙalahu an gairi Allah hafiz bi bulugul mara نعم duk sun haɗe haka ciya ziyarar musulunci na وجوب الجمعة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وعن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعود المنبر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم ونسائي وأحمد وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه wannan وسلم hadisi قال ya akwai wani ciki tambayo al-hadis min riwayat abi hurairah wa ibn umar ma'an da min riwayat abi hurairah faqat ko da yace مم.
amma a wannan mu'allif to ga hadisin daga sahabbai biyu ne an karoto shi ba abi hurairah ba ya kamata shi an abi hurairah wa ibn umar haka ya kamata ya ce
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك جمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل ba a shahi shi ba a musulmi رواه الشافعي sai bu jiddan ciki akwai malamin shafi'i مم.
ana ce mai Ibrahim bin Muhammad ibn Abi Asl shi Shafi'i rahimahullah ya tashi yaro ko da tashi yaro wanga malamin sa ne. bai san aibi ne ba da ka sai ta roto a gare amma duk malamai sun haɗu shi makareci ne ma'ana mutumukul hadisi wasu sun kareta shi نعم.
shine ne ce wa ibn abi aslami shehu shafi wa matruk kama fi taqrib faqad kazzabu ibn ma'in ghairi ta ga hadisi da ibn jiddan na'am وعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه أخرجه أصحاب السنن والحاكم
ga dai tarihi na na mai yawa duk da haka din kuma hadisi ne ingantacce na وقال صلى الله عليه وسلم sai hudi da wani sun ci hadisi ne ma mutawatir ta can ƙasa na kawo yake cewa a na yake wa qad aqad- addahu sayyidi min al ahadith mutawatira kama fi qutb al ashar atmanashara bi akhbar mutawatira yace wanga hadisi ma mutawatir ne نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا أخرجه الدار قطني والبيهقي عن جابر بن عبد الله hadisin yana da rauni amma da shawahid haka ya inganta hasan ne a sayi ne da gairi نعم kula hu shawahid ukura na'am عن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة فقال هذا من أهل النار رواه الترمذي wannan hadisi maqufi ne ba magana manzo bace نعم kaga ya kamata ya kawo wanda an magana manzo sai ya kangare da su ila ya san shi da ihun maqu مم.
cikin isnadin sa akwai ah, Lais ibn Abi Sulaim wanda yake mu- mudarib saduq ihtalada wala yatum mai hadisa ko turika to ga hadisin shi Lais ibn Abi Sulaim shi a cikin isnadin amma kuma maqufi na وفي الحديث na maqufi daga maganar sahabi نعم وفي الحديث من ترك الجمعة ثلاثا من غير عضل فقد رمى الإسلام وراء ظهره عن ابن عباس shi ma na hadisi kawai da malam ya ce fil hadis kamar marfu'i ne amma asali sahihu ne makufa bai tabbata ba marfu'an ga maganar manzon rahama eh can kuma dan uwa mai dariqul janna shi ma dan wahabi sai ce amma kauli ce amma kauli sahibu dariqul janna sahihun raf'an wa waqafan fa kai sahih nan laysa fil marfu jumlatu fa qarama al islam wara azhari hakikin dole sai an yi can kalmar da ya ƙara fa qarama ramar islama wara azhari to wannan kalmar ba ta cikin ba ta zo marfu'an ba ba ta zo marfu'an ba mawqufan ta zo don haka nan dan uwa dai ce sahihun raf'an wa waqafan kuskure ne amma dai ya inganta mawqufan daga shi Abdullah bin Abbas na'am النهي عن ترك الصلاة في جماعة مع القدرة قال تعالى annahu digo نعم النهي عن ترك الصلاة في جماعة مع القدرة قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال, ت- وقال الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قال كعب الأهبار والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين تخلفوا عن الجماعة shi kamar habar tabi'i ne asali malami ne shi malaman yahudu lokacin umarin musulunta نعم kuma an suna islami wannan ka zargin su akwai wasu an ka samu ɗan abin suna suka cewa wai ya shigo da abubuwa cikin addinin musulunci wannan ba gaskiya bane suka ce ma ga sahabbai ai su sun san shi cewa wannan maganganu ne na banza haka malami ne cikin malaman yahudiyan musulunta su umar da sauran sahabbai suka yi da shi kai kai awwa kai ka san addini ya da su haka ba gaskiya bane amma da yawa su maganganu nashi kaga nashi ne haka asalin zakar wasu alami bi tafsiri bi jami'a hakamul qur'an kurdai wa bi kitabul kaba'ir li zahabi na ya dauko magana na'am وقال رسول الله وقال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في, المس... في المسجد الذي يؤذن فيه وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم رواه أبو داود haka inda ya to kuskuren buga kamata a ce Abu Dawud ya zo nan نعم shi mai bugawa ne ya kai shi can wannan hadisi a ya inganta amma ba da wanga lafazi ba na ƙarshe Na'am.
walau taraktum sunanta nabiyukum lakafartum ruwaya mahfuziya ita ce ladalaltum ya sani sa ga wajen tari sahihun ladalaltum shine ruwaya muslim wa ruwaya abu dawud ta saba ma kharja abu dawud wa kharja muslim bi lafzi ladalaltum wa huwa mahfuz duna lafzi lakafartum wa huwa shadh قال الألباني رحمه الله في الإرواء وقال رواية لك فرتد وهي رواية ضعيفة منكرة لمخالفتها لسائر الرواة فكما المحفوظ قال شيء إن لدللتم يقوم بشي بالك فرتم نعم وقال رواية أبو داود الشافتي شيء صحيح إشارة صحيح بلفظ لدللتم don kada in nace da im ka zai ba da wata ma'ana shi yasa sai ni wannan ne tambihi cewa to amma ƙarshen lafazin ba a wani bai inganta ba نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة أخرجه البخاري ومسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مم. وفي رواية إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون من ما ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ما ولو فيهما.
حبوا
ولا علم ما فيهما نعم ولو يعلمون ما فيهما لأتوه لأتوهما ولو حبوا ko da jan gindi ko rairaye نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية ma'ana sarki ce na cewa akwai a ta baya wadda bayan eh, sha- yan uwanta to na kirki zai zo zai hizge ta eh ba to haka shi ɗan yake in mutum na sallah shi ɗaya bayi cikin jama'a kuma hadisin tabbatacce hasan na أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم عن أبي الدرداء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة أخرجه مسلم والترمذي والنساء والنسائي وأبو داود وزاد وفيه تيب عليه و- وفيه مات فرضية الزكاة ووجوبها قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال تعالى فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا nan bai hitar da bai faɗi wanda ya hitar da shi ba sakal awo tarakar takhrij huna نعم.
wala akhrijahu hada muslim an ibn umar نعم. النهي عن ترك الزكاة قال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال تعالى ويل للمشركين وويل- وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون wannan da wannan ne wasu kahirta wani su basu da zakka ba ina da risala kan tafsirin wannan aya na tara maganganu magana ingantatta wanda ya bat ba ko zakka ba ko abin da yake sunna ne kai inkarin sa to kahirta musulunci bare zakka amma idan mutum bukulan don ruwa ya yarda da wajabci yake ba da zakka ga kauli mafi inganci na malamai bai zama kahiri ba in bai yi juhudi ba amma in akwai gwamnatin musulunci ana iya karɓa da ƙarfi amma in babu saboda hadisin da ya tabbata cikin musulun cewa da bai ba da zakka ga shanu eh, za a je fili haka sai a sa ga ƙahoninta da ƙawon suna ta tak- takinsa ko ko har lokacin da za a abin nan hisabi sannan imma yara abin nan iljina wa inan nar ma'ana manzilihi maqadahu ko na ba to kaga ya nuna kenan ba kahiri bane amma kamar eh, wannan dabari ya- zahiri ya ce ka kahirta amma dai jama'a mafi yawan malamai sun tahi cewa shi ibn taymiya rahimahullah yana cewa ga aya ma ba zakka cika magana wata abin ana magana tsarkake eh, na rai shi aka magana saboda a- sura ce makiya fusilat haka ba ana nihin zakat kuma fawailul mushrikin an ka ce kaga ba fadan ta zakka ba sai shekara ta biyu bayan hijira a Madina haka dai akwai maganganun malamai akai insha Allah misalan zai ne abin gadon kahirta mutum ga abin da ba a haɗo gare ba yana da haɗari Mm. na'am وقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أي أؤدي الزكاة وأحج haka zai cewa wannan shi ne.
نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله تعالى من ماله وفقير فخور رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما tare da haka hadisi ne da ifi saboda akwai illa wadda ta bayyana akwai shi aminu uquba ko ko ibn abdullah uqaili ala zahabi fil mizan la yu'raf wa kazalika abuhu la yu'raf wa qala hafiz fi at-taqrib anhu ma maqbul wala lahu ma mutabi' ودعه الباني في تعليقه على سيد ابن خزيمة وشيب عرناء في تخريجه على سيد ابن هبان فائدة دعب الباني آه الحديث ابن شيب الباني هذا الحديث في تعليقه على ابن خزيمة ولكن وقع في دعيب الجامع كان كنت دعيب الجامع له دعي سيسامي دعيب جدا كتعليقي نيجا ابن خزيمة سدعيب amma ga jami'a suka sai zo tun da rumuz ne sai same da ibn jidda wa zar annahu khata'un madabai wancan ki jami'a sagir da ibn jami da ibn jiddan kuskure ne kuma yana da kuskuren wajen bugawa ne wa dole ala zalika qawlu bi da ibn targhib shi da ibn targhib da yazo ga hadin sai ce da ibn wa qala bi hashiya qultu fihi amin shabib al-uqayli wala yu'rafu kama qala zalika da ka wancan na jami'a suka kuskure ne da ihul jami'a sha da ihul jiddan hadisi a hadisin da ifi ne don kada ka samu abin
وعن أبي هريرة- Albani kuskure ne wajen buga na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فل- فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان yana ɗigagga baƙaƙi ga kansa saboda dani bin zabiba ta ɗigagga يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بله- ب- ب- ب- بلهزميه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك da geyen bakinsa waɗannan abin ga geyen nasa ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي nan hab shi mai littafi Allah ji kansa yayi wahani wajen takharijin ba haka bane hadisi inda ma akhri buhari wa nisa'i wa tirmizi bai hitar da shi ba tabihu wa man muallifi azhu al hadis ila muslim wa tirmizi muslim da tirmizi ba su hitar da shi ba kawai buhari da nisa'i su hitar da shi la'anna la yakhruju muslim wala tirmizi inna huwa afrad buhari kawai buhari kadai da shi muslim bai da shi ba ولا يذكره مع حافظ مزي في توبة الأشراف وانظر أيضا حاشية الصحيح الترجيب تاعنا الباني وتلبية الأماني كل يوم لتاهي شي تلبية الأماني بأفراد إمام بخاري شي كوي لتاهي يكي بهذا السند بخاري يهيتا مسلم بهيتا دسو أكي أسونا شوجل إذا بلا أنا سامش كسوا تلبية الأماني بأفراد إمام بخاري ومجلدين يقول لك ونقا قاسم da abin da kare a a majawa abin nan majawa wuri wani mutumin yemen ne wal jamu bayna sayyihain shi ma la abin haka shi bere amma ma fi dariqil janna ma dan uwa dan doso shi ma yayi wahabi da yazo ga tahrijin sa min azul hadis al muslim sai ya ce muslim ya tada shi sai ya faɗi wa sabha wa tirmizi kuma ya faɗi sabha alhali ka to fa tasahulu minhu abizahullah wani ma akhrajahu muslim asalin hadisin min hadisi jabir abdullah ya tada shi bi lafzi akhar ba ta ga wannan fazin ba kuma wa tirmidhi min hadisi ibn mas'ud dole sai an yi dikka ga abubuwan nan فرضية صوم رمضان قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر وقال فليصم kamata a ce haka isa ba ko ya kamata ka don bai bada ma'ana ba ko kamar shaida min kuma sha shi kenan
فمن شهد منكم الشهر فليصم ƙara sa ya sun hudin nan نعم ko dai malamin ko ko na san ji bugu an kaɗe ne amma yana zato malamin ai bai tsaya haka ko مم.
na ga wajen bugu ne gaskiya sai a ƙara fitar da shi inda aya ce ta Qur'ani za ta ɗauka wani abu nan نعم kuma shaida min kuma sha to kaga فليصم falyasum نعم sai a ƙara falyasum na'am وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه أحمد والنسائي عن عبد الله
wannan hadisi عن عبد الرحمن بن عوف yana da rikici wanga lafazi ya yi kama da mai kyawu haka shi dan waɗanda su ya sai ya samu hali wanga lafazin yana kama da wanda buhari musu kaitar yasa can ƙasa ba sai na bi wancan ba yake cewa cikin isnadin wannan ruwaya akwai na darmi sheban abis ya ce layin hadis وقد نزل إما على خطأ هذا الحديث شيء عن حديثي أن يكسكري با هكا لفظ يكي با ولا يصح عن أبي سلمة عن أبي عن أبي شيء أبي سلمة بن عبد الرحمن dan dan Abdurrahman al-Awf amma shi kai ne yace bai ja ga uba ne ba to ga ruwaya ta nan ta hito kaga mun kada ya ce shi an matsalat amma wacce ruwaya ta sahihaini ba daga nan ba ne amma lafazin ya yi kama sosai shi yasa shi ne kaga bai bai ji a gare ba wa kan zakarnal kalam ibn huzaima can baya ibn huzaima da ya roto hadisin kuma ya illanta shi wa qala ibn huzaima a tahriji fa inni akhafu an yakuna hadha al isnad wahman akhafu an yakuna abu salama lan yasma min abihi shay'an وهذا الخبر لم يروي عن أبي سلمة أحد ما علمه غير نجر بن شي- شيبان magana ibn Huzaima ce to shine ya zama malamai suka illanta sa haka ma eh, wannan hafiz cikin tahzib tahzib shi qali ibn abi khaisama anin ma'in laysa hadisu bi shay shi wannan nazar آه، وقال النسائي لما أخرج حديثه هذا خدع والصواب حديث أبي هريرة وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة أجا برواية باباني با حديث يا إنك تتكرواية أبو daga gare shi daga Abu Hurairah ba daga gare shi daga babane ba to wanda ta gaban mu ta babane ce ita adda ifiya amma da rawaito daga Abu Hurairah tunda ya zunci Abu Hurairah da haka hadisi ingantacce saboda Buhari sun suka yi ta da ruwaya shi daga Abu Hurairah suka yi ta da wagga ruwaya saboda wahami ce na fata an fahimta ya ce yana kuskure ya ci gaba da faɗi dara kuɗi ga magana ce nan mu tsallake da mu je can zuwa duk dai ga maganganun malamai nan na cewa ruwaya inna ma ta inganta daga abi salama an abi huraira kawai da buhari su suka yi da shi amma ga ruwaya daga babansa to bai jiya daga babansa ba albani allah ji kansa yana ce cikin sai ibn huzaima isnadu ta'if sai ce wa ma'anahu sabitun wa ma'anahu sabitun yana nin da wacce ruwa wa qad sabaqahu ila zalika ibn huzayma wa qala albani aidan fi ta'liqi ala sunan ibn majah da'if yace adama baina ma'kufataini ko sahih yani man samahu wa qamahu imanu ihtisaban khayr min zunubihi ka yawmi waladatu ko ka yawma ko ka yawmi yazo to wannan ita ce ta inganta qultu sai ni ce wa qad akhrajahu buhari wa muslim ana bi wurin bi nahwihi fal hadisu da'if bi hadha al-lafz laysa lahu shahidun bal hu shawahid kama za'ama sahibu dariqul janna shi sahibu dariqul janna dan uwa dan da shi sai yace wai wanga hadisan shawahid madadin ya gane inda matsalar take shawahidinsa la yashfa ga wagga wanga lafazin eh ko da hadisi za a diba in lafazin ya sha bam da ifi ya kaɗai da shi to hadi nan wannan lafazi da ifi ne duk da ka gane sai ce ma'ana hu sabit to shi ya waru gare sai ya wahami cikin ya faɗi wannan na نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم بسند صحيح وعن أبي هريرة رضي الله nan عنه malam ya nakalto ne fa da ya ce sanin sa nakalto shi daga shi mai sahibu targib نعم.
eh ba mu- ba magana ce ba ce Na'am.
وعن أبي هريرة رضي الله ya عنه kyauta عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي
وفي لفظ البخاري إذا أصبح نعم وسو إذا كان يوم صوم أحدكم أكيد كما تزما
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله في كل ليلة من رمضان ستمائة ألف, عت- ألف أتيق من النار فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد من مضى رواه البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن مرسلا